إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mu da sake saduwa a wannan yammaci na ranar talata wanda shine yammacin 25 ga watan rabi'un al-akhir shekara ta 1443 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wanda ya dace da lissafin 30 ga watan November shekarar miladiya ta 2021 wannan shine darasi na 37 cikin jeren darussa daga littafin Ishratun Nisa wallafar al-Imam al-Hafiz أبو عبد الرحمن أحمد ابن شعيب ابن علي النسائي رحمة الله عليه الإمام النسائي يا رسول الشكرة تدري أكد أكبا هجر من زان الله صلى الله عليه وسلم وانا لتافنا عشرة النساء أسلن شي وانا ساشينينا ببال لتافن شي السنن الكبرى wanda yana tattaunawa ne akan fikihun musulunci game da zamantakewa da iyali da kyautata musu da abubuwa da ke da alaka da fikihun zama da mata. Allah Ubangiji ya saka ma Imamun Nasa'i da alkhairinsa, za mu tashi a inda al'imamun Nasa'i yake mana magana a cikin babin da ya kulla da suna shukurul mar'ati li zawjiha bayani akan wajabcin mace ta dinga gode mijinta ya kawo mana riwayoyi daga hadisu ummi zar'in mun karanta riwaya ta farko da muka jita wanda hadisi ne na Aisha mun karanta riwayan Abdullahi dan Urwa daga babansa Urwa ga kuma a gaba gare mu yanzu riwaya har ila yau Hisham dan Urwa daga babansa Urwa ina fata mun gane wannan a lamba hadisi na 239 wanda al-Imam an-Nasa'i yake cewa akhbarana Abu Uqba Khalid ibn Uqba ibn Khalid as-Sakuni al-Kufi daga wannan malami nashi Abu Uqba Khalid ibn Uqba ibn Khalid as-Sakuni wanda mun faɗa a baya cewa imamun nasa'i ne kaɗai ya riwaya daga gare shi cikin ashabu al-kutubi sitta ya rasu shekara ta ɗari biyu da arba'in da bakwai qala haddathani abu abi uqbatu yace babana al-hafiz uqba bin khalid wanda shi kuma ya rasu shekara ta ɗari tamanin da takwas daga cikin rijalul jama'a qala haddathana hisham daga hisham ibnu urwa abul mundir ko abu abdullah babban malamin nan daga cikin malaman ƙurashawa hisham ɗan gidan urwa babban tabi'i cikin malamai malam hisham ɗan urwa ya rasu shekara ta ɗari da arba'in da shida daga baban shi urwa ibn zubair radiyallahu anhu wa rahima daga gwaggwansa aisha radiyallahu anha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Aisha take cewa ijtama'ana ihda asharata imra'atan fil jahiliya wasu mata guda goma sha ɗaya sun haɗu zamanin jahiliya suka zauna zaman fira fata'ahadna sai suka ɗauwa junansu alkawari an cewa su ya tasadaqna za su faɗa wa junansu gaskiya za su yi fira kuma kowa za ta faɗi gaskiya baina hunna tsakankaninsu wala yaktumna ba kuma za su ɓoye ba za su ɓoye komai ba in ji su wala yaktumna ba za su ɓoye ba min akhbari azwajihin da cikin labaran mazajensu shay'an ba za su ɓoye komai ba faqalatul ula sai ɗaya daga cikin su tace zauji ni dai mijina lahamu jamalin ghaffin ala ra'asi jabalin naman kamar naman ramamman raƙumi ne akan saman wani dutse la saminan fayurtaqa ba shi da ƙoshi naman ba yi da ƙibar da za a sha wahala ɗauko shi wala sahalan fayun takal kuma ba mai sauƙin al'amari ba ne ballantana a cirato shi ba za a bari a sha wahala don shi ba kuma ba yi da sauƙin al'amari mun ji a baya wannan siffa ce da take nuni zuwa ga mutum ne murɗaɗɗe muskili mai wuya sha'ani wanda duk wahalar da za ka sha a kan shi kamar wahala ce ta banza za a sa a kan shi don haka ta yi siffanta shi da wannan mun ji cewa wannan ya daga cikin halascin wato yin inkiya wajen kwatance a ƙi faɗin maganar ƙarara sai a faɗo siffofi ko ya amfani da kalmomi wanda za su ba mai saurare wato dama ya ta tunani ya ta wasa ƙwaƙwalwa wannan ta ce ita kuma ta biyun sai ta ce ta biyun sai take cewa wa qalatil thaniya sai ta biyun ta ce ta ce zauji ni ko mijina la abuthu khabarahu ba zan ba da labarinsa ba inni akhafu alla azarahu ina tsoron na ba da labarin shi ba zan rage komai ba azkuruhu wa azkuru ujurahu wa bujurahu ina tsoron na zo ba da labarin shi na cika ku da ujurahu labarin matsalolin shi wato na fili wa bujurahu da matsalolin shi na ɓoye kamar asalin ujira da bujira ujira na nufin zufa wadda ake gani a fuskar mutum ko a jikinsa ita kuma bujira wadda take ta ɓoye ba wadda take jikin wanda waya kamar da muka faɗa a baya wato ta fi kowa sanin sirrinsa kuma laifin shi na bayyane da na ɓoye duk ta sani kuma in ta faɗa babu wanda zai sake ganin shi da mutunci ta ce to ni ba zan faɗa ba kaga wannan ma ya ishe shi bayani qalat thalitha ta ukun tace sai ta uku tace zauji al ashannaqu ni ko mijina dogo ne irin wanda ake ce ma dogo da hankali dace ne shine al ashannaq wanda tsayin shi yayi yawa kuma hankalin shi yayi karanci in amtik utallaq in nayi magana kullun ai ta zalunta ta da nayi magana kuma sai dai saki kullun ana mun kashedi ana ce mun wallahi zaki ba gidan nan wallahi kaza da kaza wa in askut in nayi shiru wa allaq za a banni kamar ratayayya babu abinci babu ci babu sha wannan hadisin Imam Bukhari mun faɗa ba ya rawaito shi a cikin babu husnul mu'ashara ma al ahli yadda manzo yana bayani yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake zama da matansa da yadda yake tattaunawa da su yana musu fira yana ba su labarai wannan duka yana cikin abin da ke nuna husnul ishra kyakkyawar mu'amala da mata a gida. Wakalatin Rabi'a ta hudu ta ce zauji kalaili tihama, ni ku mijina kaman daren garin tihama, la harrun wala qarrun babu zafi wala qurrun babu kuma hayaniya. Dare ne wala makafata babu tsoro wala sa'amata kuma ba a ƙoshi da shi. wato mutum ne mai daɗin sha'ani baya da firgici in ya shigo gida ba za a je damuwa ko a samu anxiety ba saboda daɗin mu'amalarsa qalat al-khamisa ta biyar tace zauji idza dakhala fahida wa idza kharaja asida mijina a gida kamar damusa a waje kuma kamar zaki mun yi bayani a darasin baya ma'anar wannan ta fuskar ko ya zama yabo ko ya zama suka wa idza wala yasalu amma ahida bai tambayan abin da ya bari shi wannan yana iya zama yabo yana iya zama suka da an bayyana a darasin baya qalat sadisa ta shida ta ce zauji in akala laffa ni ku mijina dan banzan cin abinci ne da shi in ya ci abinci laffa zai ta gulga loma wata bayan wata yana ninka loma wa idza shariba shtaffa in ya sha ruwa kuma sai ya shanye har ƙarshe wa idza haja'a in ya kwanta baccin dare alhaja'u shine bacci da dare kamar yadda alƙailula ita ce baccin rana ta ce in ya kwanta iltaffa sai ya kunkuna jikinsa ba zai ce bari ya dungo matarsa ko ya je kusa da ita ba wala yulijil kaffa baya daga hannunsa ya daura akan matarsa faya alama faya faya alamul bas ballantana ya san menene a jikin jikinta ba ruwan shi kawai ci kawai da bacci eh wa qalat qalat sadisa ta shida tace zauji ayaya'u mun ji a wata ko kuma gayaya ayaya shi ma shine ahmaq ko gayaya wato mugu azzalimi tabaqa'u wanda ya iya duka ya iya kware wajen cin zali kullu da illahu da'un duk wata matsala da kasan namiji da ita to wannan wannan mijin yana da wannan matsala duk wani laifi da maza suke yi to shi yana yin shi shaddaki au fallaki ko ya ji miki kai ciwo akai ko ya karya ko ya ji miki targadi au jama'a kullallaki ko kuma ya fasa kan ya miki targaɗe wato mamugunci ne na gwada wa sarki Allah ubangiji ya raba mu da mugun namiji na'am yace ta ce ita kuma wakalar samina ta takwas take cewa zauji ni ko mijina rafi'ul imadi yana da wato madaukakan ginshikai tawilin najadi yana da tsayin wato abin nan kyauta azimin ramadi yana da toka mai yawa qaribul baiti minan nadi gidansa na kusa da mai kiransa gidansa na kusa da matattaran mutane masu neman abinci wannan ishara ne zuwa ga karamci da kyauta da halin ya kamata da kirki da mijinta yake da shi ita kuma take sai ya ce ya ce tsalatul tasi'a ni ko ta tara kuma ita ce zauji ni ko mijina almasu masu arnab taɓawa shi irin taɓawar ainihin wato zomo laushi kenan wa rihu rihu zarnabin shi kuma wato ƙanshin da ke tashi a jikinsa ƙanshin turaren zarnabu ne wani nau'i ne turare wato mutum ne mai tsafta a ji ƙanshi mutum ne mai lafiyayyen jiki da ya iya ji da mace wa ana aglubuhu wannasa yaglibu kuma idan na yi magana bai ɗaga magana ta wato na san yadda zan yi in ja hankalin shi ya yi abin da nake so wato wannan hajiya ce kenan a gida mijin hajiya ne in ya fita waje kuma ya fi ƙarfin kowa jarumi ne a gida amma a gumma ta shirin na mata jarunta wato ba ƙato ne wanda zai zo ya ci zalin matar shi ya je waje kuma yanayin Allah ya isa ba qalatul ashira ta goma tace zauji malikun tace ni ku mijina attajiri ne mai akwai ne mai abin hannunsa wa ma malikun maliku khair malikun khairun ce kuma mai mallakan alkhairi ne wa ma malikun malikun khairun min dalika kai alherin shi ma ya wuce nan lahu ibulun yana da raƙuma kafiratun masu yawa masu yawan almabariki wurin kwanciyarsa na da yawa saboda yawansu sannan qalilatul masarihi amma wurin kiwon su kaɗan ne saboda ba duka suke zuwa kiwo ba akan bar su ne a gida saboda da zaran baki sun zo a kama a yanka wa idza sami'na sautal mizhari in suka ji sautin sarewa ay kanna annahunna hawalik suka ji ana kiransu to sun san za a yanka su ne za a bada sadaka da kyautar nama qalat al hadiya ashara ta goma sha ɗaya ta ce zauji abu zar'in wancan shi ma yabo ne ga kyauta to sai mata abu zar'in ta ce zauji ni ko mijina abu zar'in shi ɗin ne dai abu zar'in ɗin shi ne mijina mun ji cewa abin nan ita ummu zar'in an ce ko dai sunanta wato ukaini bintu sa'ida wallahu alam duk da yake riwaya bata tabbata ba amma dai ana isti'nasi da ita ta ce zauji abu zar'in mijina shine abu zar'in wa ma abu zar'in to waye sanashe ka waye abu zar'in anasa min huliyi udni ya cika mini kunne na da kayan karas wa mala'amin shahami adudi abu dayya ya kuma kosar da dama suna ta ce fabahajani fabahahani fabahahtu nafsi ilayya ya kuma sanya mini annashuwa annashuwa ta ishe ni ina jin daɗin zama da ni da shi wajaddani fi ahli gunaimatin bishakkin ya wajadani ya samu ni fi ahli gunaimatin a gurin wasu mutane talakawa masu ƴan dabbobi awaki ƴan kaɗan bishikkin a wani gefe sannan faja alani fi ahli sahilin wa atitin ya sanya ni cikin masu dawakai da raƙuma wada ya sin da kuma masu abin nan abinci da yawa da ake tattakawa wa munakin da abinci da ake bari da ishara zuwa ga arziki da ciyarwa da ƙoshi fa indahu aqulu fala uqabba ina faɗan maganar da nake so na faɗa baya cin mutunci na wa ashrabu kuma na kan sha fa ata naqab fa ata qannahu in sha iya abin da nake so in sha na kayan daɗi wa arqudu nakan kwanta bacci fa atasabbahu har gari ya waye mini saboda ma'aikata sun cika gidan tace ummu abi zar'i akwai mahaifiyarsa sarkata kenan wa ma ummu abi zar'in me ka sani game da ita ukumuha radahun wato akwatunan ta cike suke da kaya wa baituha fasahun gidanta mai wadata ne mai dadin sha'ani ce ita ibnu abi zar'in dan gidan abu zar'in fa wato dana kenan ita ji ummu zar'in wa mabnu abi zar'in dan Abu Zar'in ne ka sani game da shi matja'uhu kama salli shatabatin wato makwancinsa kaman makwancin jarimi ne yana kwance akan takobi saboda jarinta wa tashabbuhu tashbuhu dhira'ul hafara kuma yakan ci kafar akuya ya koshi saboda karancin cin abincinsa tace ibnatu abi dar'in sai kuma igida abu dar'in wa mulatu abi zar'in mecece ita qaw'u abiha ya ce wadda take tana ma ubanta biyayya wa qaw'u ummiha tana ma uwarta biyayya wa sifru riba'iha wa mil'u kisa'iha wato tana da ta cika suturarta saboda abin nan kinaya ne akan kyakkyawar halitta da kyakkyawar kama da tsafta wa ghaibu jaratiha kuma wadda take kawarta na kishi da ita jariyatu abi zar'in mai kasani game da wato baiwa gidan abu zar'in kuma zariyatu abu zar'in la tabussu hadithana tabsitha ba ta da gulma ta ta yada labarin da aka yi a gidanmu duk inda ta je wala ta gushu miratana tagshisha ba ta ha'intan mu a tukunya abincinmu wala tamla ubaitana ta ashishan ba ta cika gidanmu da abinci mara daɗi ta iya abinci kuma ba ta sata mana kayan abinci kharaja min indi abu zar'in ta ce amma ana wannan zaman jin daɗi wata rana abu zar'in ya fita daga wajena wal autabu tuhmab tumkhasu tumkhabu amin ana tukwane suna da farfasa wato da safa ana cikin yin abinci kenan falaki imra'atan laha ibnani kal fahadaini sai game da wata mata ga ta ma bazawara da ‘ya'ya biyu kamar wasu ‘yan ƙananan damusai, yal abani min tahati khasriha bi rummanata ne suna wasa ta ƙarƙashin kwankwasanta da ƙwayan rumman guda biyu mun ji magana akan wannan a baya ko fa nakaha Abu Zar'in wa tallaqani Abu Zar'in ya aure ta ya sake ni da gaskiya ban mu ƙara na fiqhu anan shine yadda maza Allah ya yi su da wata ɗabi'a mai ban mamaki shine yanzu ka ji bazawara ce ya gani ma da ma ɗa ma'ana ɗan na wani ne amma da haka ya gigice a kanta ya auru ya aure ta ya saki matashi ta gida matashi ta gida wadda ya riga ya ciyar da ita ya ƙosar da ita tana da ɗa tana da ya tana da komai suna jin daɗin zama yana mata duk abin da ya kamata amma kawai ya ga wata ya gigice wannan to shine ɗabi'an maza duk yadda kike a gida namiji yana iya ganin wata in ke ga mijinki bai ga wata ba kawai to Allah ne bai hada shi da wata ba karki ce wai kina da wani garanti aiki kin fi karfin wallahi a miki kishiya babu wata mata da tafi wannan karfin ina ga miki gaskiya sai da tana Aisha radiyallahu anha me kika fita asali ko kyau ko ilimi ko iya ji da miji ko mutuncin da babanta yake da shi amma tunda Allah ya halasta duk wannan bai hana ai mata ba sai da tana Fatima radiyallahu anha Aliyu radiyallahu anhu sai da ya nufin zai mata kisha. Akwai wata mata da ta kusa da darajar Fatima ne jama'a. Sai da mahaifinta radiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam ya ce bai daba saboda maslaha da ya kalla mun karanta a baya. Amma Aliyu ya ga wata wadda bata kai ta komai ba, bata kai ta asali ba, hasali ma ita gidan Abu Jahal ce. Amma saboda namiji ne shi ya ji yana son ta. Ibn Jawzi yana fara cikin Sayyidul Khatir yana cewa na lura da ɗabi'an namiji shine inda zai iya kwana da dukkanin matan da ke garin Bagadaza wato garin da shi bijo zai ke gani a lokacin yace da wata ta shigo gobe wanda bai santa ba sai ya je yana so ya sanya ya take wannan shine ɗabi'ar namiji asalin ɗabi'a shi kenan sai dai ki ta'adda kawai Allah ubangiji ya sa a gama lafiya eh Allah shi kyauta to sai wannan kuma yana nuni zuwa ga yadda abubuwa suke canzawa ko da yaushe haka in kina cikin wani hali na ni'ima ki gode wa Allah ki abin da ya kamata ki yi kyauta ki sadaka ki zumunci ki faranta wa ƴan uwanki da iyayenki da sauran al'umma rai baki san ran da za ta lalace ba ko da saki ko da mutuwa ko da karaya arziki amma sai ki zo kina ta wani jiji da kai kina ta wani bunƙasa wai ke kin more miji kin yi wane ne an miki kaza lokaci guda Allah yana iya juya miki abu ra'asan ala aqibin cikin jarabawa Allah subhanahu wataala cikin kaddara Allah sai ki zama abun kwatance to idan da baki zauna lafiya da mutane ba to yanzu mutane sun samu dalilin da za su yi miki isgidi amma idan kin zauna lafiya da su kin mutunta su to sai su tausaya miki sai su taimaka wa rayuwarki akalla da addu'a da jin tausayi da kulawa ina fata muna ganewa ƴan uwa masu albarka yace tace tace fa nakahtu min ba'dihi rajulan sariya a bayan shi na auri wani mutum mai wadata to kaji kamar da muka bata bai haka al'adar mata su ciki ta auri wani mai wadata amma ta ta tunanin wancan rakiba ta ce rakiba farakatu ba da wani sariyan rakiba shariyan wanda yake hawa babban ingarma wa akhadha habiyan yake dauke da babban makami wato mai jarimi ne babban mutum ne waraha alayya na'aman sariya kuma yana mana duk abin da nake bukata na jin daɗi faƙala yakan ce da ni kuli ki ci abin da kike so wa miri ahalaki ki sada zumunci da ƴan uwanki ki ɗiba ki basu falau jama'atu kulla kullal ladhi a'tani ma balagat ina'an min ina'i abi zar'in tace amma ina duk abin da ya bani ina hada bai kaiwa ƙwarya ɗaya da abu zar'in ya bani wato ta fi ganin falalar wancan duk da ya cutar da ita ko ya sake ta amma hayan tana ganin shine mijinta da ya fi dacewa qalat aisha fa qala li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce wa aisha fa kuntu laki ka abi zar'in li ummi zar'in to ni din nan tsakani na da ke kamar tsakanin abu zar'in da ummu zar'in wato mutuka raba ne ko ma wani abu ya shiga tsakanin mu dole mu tana da falalar juna قال هشام فحدثني يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك يعني آخر الحديث كما da muka ambata wannan hadisi wannan ita ce riwaya al-Imam at-Tabarani da da da isnadi tabbatacce irin wannan qala hadathana qala akhbarana Abdurrahman ibn Muhammad ibn Salam at-Tarsusi kenan shine malamin da ya rawaito wannan hadisi daga gare shi qala hadathana Rayhan ibn Sa'id ibn al-Muthanna daga malar Raihan ibn Sa'id ibn Musanna ibn Musanna Abu Isma mutumin garin Basra ne limamin masallaci ne a masallacin malamin su shine Abbad ibn Mansur wanda gashi nan shi yake bashi riwaya anan da yace haddathana Abbad ibn Mansur ne naji kenan Abu Salama alƙali ne na ƙasar Basra malami ne kamar da Ibn Hajar yake faɗa yace saduqun rumiya bil qadri wa kana yudallisu wa taghayyara bi akhra shi sa shi zahabi yake cewa da'afu ko na lafadi makamancin haka ya rasu shekara ta ɗari da hamsin da biyu bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama al'aimatul arba'a Abu Dawud da Tirmidhi da Sahih Ibn Majah sun fitar da hadisin sa haka nan al-Imamu Abu Abdullah al-Bukhari fil cikin sahih din sa amma ta'alikan na fata mun gane wannan an Hisham ibn Urwa an abihi an Urut ibn Zubair an Aisha radiyallahu anha قالت تشي قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة كنت لك كأبي زرع لأم زرع ni da ke mun kasance kamar abu zar'in da ummu zar'in qalat aisha bi abi wa ummi ya rasulullah wa man kana abu zar'in tace ya manzon Allah wane ne kuma abu zar'in wace ce kuma ummu zar'in ban san wannan labarin ba ma'ana ya nuna halaccin an baka labari a takeice ka nemi jin details ɗinsa amma ka kwatance inda yake a dunkule ka je ka nemi jin shi tafsilan qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ijtama'at ihda asharata niswatin fa fa aqsamna la yasduqanna la yasduqna an azwajihinna mata ne suka gamu su goma sha ɗaya suka ce za su ba da labarin mazansu ba za su yi ƙarya ba faƙalar ihdahunna la ukhbiru khabarahu ba zan ba da labarin mijina ba aksha Allah a zarahu min su'in ina tsoron kanna bashi saboda mugun halinsa wa saqal haditha bi tulihi ya kawo hadisin da tsawonsa wa fi akhirih a ƙarshen sai ce qalat Aisha bi abi anta wa ummi ya rasulullah bal anta khairun min abi zar'i Aisha haka take cewa ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na baka fansa iyayena wallahi ni kafiye min Abu Zar'in kafi shi komai ina ma za a hada wannan ita ce riwaya Imam Bukhari da Muslim wadda ke cikin as-sahihain ina fata muna biye saboda mun riga mun tattauna akan masail din shi sa muke sake kawai karanto waɗannan riwayoyi muke wucewa ba tare da sai mun bi su tafsilan ba a darasi na baya da mun tattauna gurgudan bukata gurgudan yanayin matakin karatu قال أخبرني إبراهيم ابن يعقوب قال حدثنا عبد الملك بن إبراهيم سنة ثلاث ومئتين أملاه علينا قال حدثنا محمد بن محمد أبو نافع قال حدثني القاسم بن عبد الواحد قال حدثني عمر بن عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة قالت فخرت بمال أبي في الجاهلية wannan kuma riwaya al-Imam an-Nasa'i ya kawo ta ne daga ainihin wato malam Ibrahim ibn Yaqub al-Jawzani wannan malamin daga cikin malaman hadisi rahmatullahi alayhi qala al-Jawzani yace haddathana Abdul Malik ibn Ibrahim Malam Abdul Malik ibn Ibrahim Abu Abdullahi al-Qurashi kenan al-Makki wanda yana da hadisi a cikin Bukhari da Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i shi ya ba su hadisin Jawzani yace sanata 30 wa 200 shekara ta 203 amlahu alaina shi ya mana shiftar hadisin nan a wannan shekara qala yace haddathana Muhammad ibn Muhammad ibn Nafi' al-Ta'ifi kenan Abu Nafi' قال شيكم يتي حدثنا القاسم ابن عبد الواحد يعني ابن أيمن المكي بخاري ابتدى حديث سا معلق مولى ابن أبي أمرا كنا وانا الترمذي ده نسائي ده ابن ماجه سن ابتدى حديث سا يكون بخاري معلقا سوري بخاري في الأدب المفرد كنا كو زي زميس في الأدب المفرد وليس معلقا في الصحيح المهم وانا مالمي القاسم ابن عبد الواحد ابن أيمن يتي حدثني عمر bin Abdullah bin Urwa duk da hadisin na tikewa ne a gidan su Urwatu dan Zubair rahmatullahi ala Urwa wa radiyallahu an abihi ana Aisha qalat daga gwaggwasa Aisha ummul mu'minin radiyallahu anha tace fakhurtu bimali abi fil jahiliya wata rana na yi bagana sai ina alfahari da cewa ni tun a jahiliya tun kafin musulunci babana attajiri ne wa kana kad allafa alfa waqiyatan waqiyatin kuma ya tara wato uqiya dubu dirhami 40 kenan ko fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce mata uskuti ya aisha ke rufa mana baki ya aisha babu laifi kenan kaji matarka ta faɗi magana da bata dace ba ka ce mata ki shiru ba a faɗin haka fa inni kuntu laki ka abi zar'in li ummi zar'in to kenan abin da ake so nawa mata shine in kina gidan miji baki alfahari da babanki ki ta cewa ke babanki kaza babanki kaza aiki wallahi da da ai an san gidanku da arziki ai an san gidanku ba yunwa ai waye waye maza ba su san wannan irin zancen ga duka kawaici da hakurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma yadda suke da sai na Bakar amma tana faɗa wannan magana yace mata ki mana shiru ba na san wannan zancen fa inni kuntu laki ka abi zar'in li ummi zar'in kin dai san na kasance miki kamar Abu Zar'in ne ga Ummu Zar thumma ansha'a Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lahu yuhaddithu sannan sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya fara koro wannan hadisin cewa inna ihda asharata mar'atan ijtama'na fil jahiliya wasu mata ne guda goma sha ɗaya suka haɗu a zamanin jahiliya fata'a hadna suka ɗau alƙawari la yukhbiranna an la yukhbiranna an da tukhbiranna kullu mar'atin bima fi zawjiha wala takdhib suka yi alƙawarin cewa kowace cikin su ta yadda za ta bada labarin mijinta ba za ta yi ƙarya ba qila sai aka ce anti ya fulana ke fa fara ba mu labari qalat al-lailu lailu tihama tace mijin kamar daren tihama la harrun wala bardun babu zafi babu sanyi wala makhafa babu tsoro aminci babu fitina kila anti ya fulana aka ce kefa wance qalat arrihu rihu zarnab kanshin shi irin kanshin turaren nan ne wal masu masu arnab in ya taba ki kaman zumo ya taba ki saboda laushin jikinsa tace wa wa naglibuhu wan nasa yaglubu mu muna rinjaye shi shi kuma na rinjaye mutane saboda jaruntarsa da kawaicinsa a gidansa kila aka sake cewa anti ya fulana kefa wance qalat tace wallahi ma alimtu innahu la rafi'ul imadi tace wallahi abinda na sani shine yana da wato ainihin abin nan me ake ce mashi ginshikai masu tsayi tawilun najadi yana da yawan kyauta azimur ramadi yana da yawan toka qaribul baiti minan nadi gidan shi na kusa da mai kiransa kila anti ya fulana aka ce kefa wance qalat tace nakahtu malikan wama malikun lahu ibulun kathiratul masarihi mijina mai dukiya ne raƙuman shi masu yawan wurin kwanciya abin nan kalilatul mabarihi ta canza kamar muka muka ji a can ba kafiratul masarihi anan wasu wuri yawan wurin kiwo kalilatul mabarihi amma wurin kwanciyar su kaɗan ma'ana kullum za su fita da yawa amma in sun dawo za a yanka wasu a je a sake siyo wasu sai su sake fita da yawa wai za su sami'ina sautal mizhari aikanna annahunna hawalik da sun ji sautin wato wannan sarewa sun san lokacin yanka su yayi bila anti ya fulana aka ce kefa wance qalat tace zarni ku barni la azkuruhu bazan ambata muku shi ba in azkuruhu in har na ambata azkuru ujrahu ujrahu wa bujrahu zan ga muku laifin shi na fili da na boye aksha Allah azarahu ina tsoron in na gama ambatan shi kwandala ba za ku siye shi ba kila anti ya fulana aka ce kefa qalat tace lahamu jamalin ghassin kaman naman raƙumi wanda yake mara mara tsoka ramamme ala jabalin akan wani dutse la saminin babu kiba fayurtaqa bare a hau alaihi dan a dauko wala bisahali fayuntaqa babu kuma sokin dauko kila anti ya fulana aka ce kefa wance qalat wallahi ma alimtu innahu idha dakhala fahida tace wallahi abin da sani shine in ya shigo gida natsuwa shiru shiru kamar damusa wa idha kharaja in ko ya fita fa asadun fa fa asida fa asadun sai ya zama kamar zaki kila anti ya fulana aka ce wance kefa qalat wallahi ma alimtu annahu idha akala iktaffa in ya ci abinci to ya dinga bin loma bayan loma kenan wai za shariba taffa in ya sha ruwa kuma sai ya kwankwaɗe wai za zabaha idan kuma ya kwanta igtassa shi kenan sorry wai za zabaha in ya yanka dabba kuma igtassa zai cinye kayan shi rowa kenan wai za nama idan ya bacci iltaffa sai ya kudindine wala yudkhilul kaffa bai shigar da hannun shi cikin rigata li ya'lama albasa don ya ji me a cikin jikina ba ruwan shi ci kawai da ruwa kila aka ce anti ya fulana kefa kala ta ce na kahatul an shaka ai na auruwa wane ne in askut u allak in ne shiru ya rabu da ni wa in an tuk in ne magana u tallak a sake ni kila anti ya fulana aka ce kefa kalat a yaya ta ce wani wani mugu ne tabaka ume yawan duka kullu da illahu da'un rashin hankalin maza da rashin kirkin su ya iya shi shajjaki au fallaki ga duka ga duka aka ga targada hannu ko kafa au jama'a laki kullal laki ko ya hada miki su duka kila anti ya fulana aka ce kefa wance qalat nakatu aba zar'in tace ni ku abu zar'in na aura fama abu zar'in kun san waye abu zar'in tace ana sa udhni ya sa mini kunnina na kyalkyalin diamond وفرع وفرع فأخرج من شحني أبو ضيا شكما ياتي يدني يا شكا ناي كتسي ناي ميقو دما سونا سنشكا فبحج نفسي فبح فبجها نفسي فبجحت إلي يا سامن أنشوا إن جندا أنزمادش فوجدني fi gunaimatin ya same ni a cikin wasu masu ‘yan ƙananan dabbobi bishikkin a wani gefe faja'alani baina jamilin wa sahilin ya sanya ni tsakanin wato masu bin raƙuma da dawakai wa atitin da kuma ainihin wato taron dabbobi ɗin wa danisin da da'isin da yawan abinci wa munakin da yawan rage abinci a ci a bari saboda yawan shi fa ana anamu indahu fa atasabbahu nakan yi bacci har gari ya waye wa ashrabu fa ataqammahu ina shan abin sha iya san raina wa antiqu fala uqabbahu ne magana ba a aibata ni ibnu abi zar'in wa ibnu abi zar'in matta'uhu masallu shaba shataba ce ina da da kuma wanda yake yana kwana a cikin cikin sulkensa da makamansa saboda jarinta wishbi'uhu zira'ul jafa kuma yakan ce kafar akuya ta ishe shi saboda karancin cin abincin sa ibnatu abi zar'in wa ibnatu abi zar'in mil'u izariha wa safru rida'iha yarinya ce rida wato chas chas komai yaji wanda take very presentable wa zainu abiha wadda take wato abin abin abin alfaharin babanta wa zainu ummiha abin alfaharin mahaifiyarta wa hairu jaratiha wadda take ruɗa ƙawaye jariyatu abi zar'in baiwar gidan shi ma wa ma jariyatu abi zar'in wa ya sanar sheka baiwar gidan abu zar'in la takhruju la tukhruju hadithana tastaftishan ba ta zuwa ta yaɗa zancen mu yaɗawa a ji shi a ko ina ba ta zuwa ta yaɗa zancen mu wala tuhlikum miratana tabfifan bata kuma bata mana kayan abinci fa kharaja min indi amma ana wannan zama mijin nan nawa ya fita wal awtabu tum khadu ana cikin wato tukwane suna kan wuta da zafin su lokacin ana dafa abinci kenan fa idha huwa bi ummi gulamaini yaga wata mata da wasu ƴan yaranta guda biyu kasakaraini kaman wasu wato shirwa guda biyu fatazawwajaha yaje ya auro ta Abu Zar in ya auro ta watallaka ni ni ko sake ni fastabdaltu wa kullu badalin a'war na canza miji tace to kuma canji baya kama asali duk abin da aka ce canji ne an yi replacing ne to baya yin kamar na asalin wannan karin magana ne kullu badalin a'war fa nakahatu shaban sariyan tace na auri wani matashi mai wadata rakiba shariyan yana hawa in garma wa akhadha hadiyan yana dauk hadiyan yana daukan katuwar takobi wa atani ni'aman sariyan ya wadata ni wa atani kulli sa'imatin zawjan duk abin da zai bani sai ya ninka mini wa qala yace imtari bi hadha ya ummu zar'in ki more da wannan ki more iya morewarki wa miri ahalaki ki sada zumuncin ƴan uwanki ki ɗauka daga dukiyata ki basu fa ce fa jama'atu zalika kullahu falam yamla asghara wi'a'i wi'a'i min awaita bizar sai da na tsaya na lissafa gaba ɗaya na ga bai kai duk abin da yake da shi bai kai mafi mazubi mafi karanci na Abu Zar'in wato ta kasa manta mijinta قالت عائشة تشي قلت يا رسول الله بل أنت خير من أبي زرع تشي يا من زن الله صلى الله عليه وسلم نارن تي مكدا الله كاف أبو زرع كاف كوا يا من زن الله صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه في الآخرة والأولى قال أخبرني هلال ابن العلاء قال حدثنا أبي قال حدثنا خلف وهو ابن خليفة عن أبي هاشم عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة الودود الولود الأعود على زوجها التي إذا آذت أو أوذيت جاءت حتى تأخذ بيد زوجها ثم تقول والله لا أذوق غمضا حتى ترضى ما لسيتك من رواية ta hadisi wanda wannan hadisi a shekul albani ya inganta shi a cikin asahiya lamba hadisi na 287 cikin mujalladi na farko ta hanyar hilal ibn ala ibn hilal albahili ibn hilal ibn umar albahili ya ce daga babansa shi ma malam abin nan wannan hilal mun faɗa a baya cewa imamun nasa'i ne kaɗai ke rewa daga shi daga cikin asabul kutubus sitta ya ce daga babansa wato babansa al'ala ibn hilal kenan ibn umar albahili ابن عمر الباهلي آه قال حدثنا خلف قال خلف ابن خليفة أبو أحمد الأشجعي كنا مالمي ne mutumin Kufa Muslim da al-Arba'a sun fitar da hadisin sayar shika ta 181 daga Abu Hisham daga Sa'id ibn Jubair ibn Hisham al-Asadi babban malamin Sa'id ibn Jubair Abu Muhammad Sa'id ibn Jubair ibn Hisham al-Wabili maulahum maula ne na banu asad wato dangin wabila ibn al-harif wannan babban malami cikin tabi'ai radiyallahu anhu wa rahma yace an abdullahi ibn abbas daga sayyidina abdullahi dan abbas radiyallahu anhu an abihi qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam manzo Allah yace ala ukhbirukum bi nisaikum min ahli al-janna ya ku mata ku tsaya ku ji wannan hadisin ya da muhimmanci kwarai da gaske annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bana ba ku labarin su wane ne matanku da za ku zauna da su a aljanna matan nan na duniya da kuka aura wadda ta ji siffarta a nan to za ta zauna da mijinta har aljanna insha Allah wadda kuma ta ji ba to ta yi ta gyara tunda tana raye annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alwadud afwan alwadud mace wadda take kaunan mijinta ta aure shi ne saboda kauna tana son shi yana son ta mun ji wannan al'allati al'almutahabbaba ila zauja wadda tana son mijin yana son ta siffa ta farko kenan alwalud wadda take da yawan haife-haife shine ma'anan walud kun ji ku da ba kwa son haihuwa ya ku matan yanzu wanda kullum kuke shaye-shayen magungunan kar ku haihu to wannan tana iya raba ku da siffar macen da za ta zauna da mijinta aljanna kusan wannan farko ya zama kina son shi ba da shi kike ba ba kuɗin shi kike so ba ba mukamin shi kike so ba ba tirsa sa mishi kika ya aure ki ba dan Allah ba ko wata dai hanya da kika bi wata ma da asiri to duk wannan kin faɗi warwas sannan alwalud wadda take da haihuwa in wadda Allah bai ba ta haihuwa ba ne wannan tana da uzuri a wurin Allah amma wadda lafiyar ta lau monthly cycle ɗin ta lafiya lau tana ovulating duk wata amma saboda turawa sun canza mata tunani kullum tana cikin shaye-shaye da makale-makale a sa mata wani abu a hannu a sa mata wani zare a al'aurarta ta sha kwaya yau gobe ta sha wai dai kar ta haihu to wannan ta samu matsala al'aud wadda take ma'anan a'ud allati ta'udu ala zawjiha bin nafai wadda take amfanar da mijinta amfani da kowace ma'ana ma'ana tana da kirki tana da hankali tana da natsuwa ta bashi shawara ta taimaka mashi in bai da shi in ta samu ita ta bashi duk dai abin da zama yana da yana dawo mijin da amfani tana taya shi harkar rayuwar shi tana taya shi kula da ƴaƴanta da sauransu al'audu ala zawjiha allati idza adat wacce in taiwa mijin abin da ya cutu aw udiyat ko kuma shi ya cutar da ita jama'a ku ji wannan ko dai ke ki laifi ko kuma ai miki ko ba shi ke jawo fada ba to amma ba za ta damu cewa ba ita ta yi laifi ba ja'at hatta ta'khudha bi yadi zawjiha za ta ta rike hannun mijinta thumma taqulu sannan ta ce da shi wallahi baban sabi'u baban maryam alhaji yallaɓai mai gida malam ko ma me kike ce mashi ko kuma irin wannan sunayen na zamani honi wacece da dadi da ake cewa miji yanzu miji ya zama dadi ga dai shirin suna iri daban-daban ta ce mashi la azuqu gumdan wallahi ba zan rufe ido ne bacci ba hatta tarda har sai ka yafe mini sai ka ce ka yi hakuri sai ka nuna ka yadda da ni ni sai ka yadda da ni sannan zan yi bacci to matar ta siffanta da wannan siffofin ita ce wadda ta dace da mijinta da ita su shiga aljanna su zauna tare don ita ce mace ta kirki ita ce wadda ainihin wato mijin zai rayu da ita ya zama yana ƙaunarta a zuciya kuma in ta mutu ya mata addu'a ta kwarai mala'iku su amsa ta wuce aljanna salin alin ina fata kun ji wannan maganar mata wannan hadisi yana da kyau ku tsaya da kyau ku kalle shi kowace ta kalle shi sai ta duba ta ga wato daidai na za ta gyara kar ki damu da cewa shi mijin yana da tashi matsala a'a ke yanzu ki gyara taki matsala kar ki tunanin to ai shi yana yin kaza kin ji dai aka ce ko da shi ya cutar da ki yi kokari ki zama ke ce wanda za ki fara bashi hakuri ki nuna mishi ke kin damu da shi kin damu da al'amarin shi kada ki ta fushi ki ta nunkufarci ko ki fara habaice habaice ko ki fara tsine mishi albarka ko ki fara nadama me yasa kika aure shi wata ma da next din kawai ta fara sakawa a Facebook ko ta je tana tambayan waɗannan ƴan hide my ID kullum mata sun zama wasu iri duk labarin gidanki yana nan akan Instagram hide my ID ƴan aji da Allah ku bincika mini ya zan yi an yi kaza ba a yi kaza ba kaza da kaza duk ki tona asirin rayuwarki gabaki daya wata ma ta ce ai na san yana gani ai kaza aka min shi da kishiyata sun yi kaza waɗannan mutane sama da dubu goma da suke ci wannan gurbin babu da su baki shawara kwaya ɗaya mai hankali za su ƙara ruɗa ki ne kawai da aka ku kiyaye mata Allah ubangiji ya kyauta Allah ya tsare mu Allah ya sa mu gama lafiya za mu saurara anan saboda yanayin lokaci wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi